أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a wato 21 ga watan jimadal akhira shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a kamar yadda aka saba wannan karatu yana zuwa tsakanin magariba zuwa isha kuma wannan shine darasinmu wato na hamsin daidai a wannan tafsiri wato a cikin suratul bakara sai zamto darasi na 48 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi da tsare mu da kawadawa cikin kuskure da aiki da kuskure muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karba mana kuma alaramma Allah subhanahu wata'ala ko ce a wancan sati mun tsaya a cikin wannan sura mai albarka a ƙarshen aya ta wato 190 ko? ina ga 192 yau za mu tashi farkon aya ta 193 yau za mu tashi farkon aya ta 194 kenan 100 ba shi da ke a 200 ba shi da Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah ya ce shahru shahru ash-shahru al-haram bi shahri al-haram
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين na'am Allah subhanahu ta'ala yana ci gaba da yi mana bayani dangane da abin da ya shafi yaki na musulunci wato yadda ya taho daki-daki da kuma dokokin da aka aza masa ba kai tsaye kawai Allah subhanahu ta'ala ya ce a yaƙi kafirai ba ko a yaƙi mushrikai akwai tsari da aka yi sai da musulunci ya shekara goma har sha uku a makka duka ba a wajabta a yaƙi ba ba a yi izini da a yaƙi ba in gane ko har sai da aka tafi madina to allah subhanahu wa ta'ala ya ce a shaharul haram wata mai alfarma bishaharul haram wato daidai yake da wata mai alfarma kenan wata mai alfarma idan kafirai mushrikai suka yaƙe ku a cikin wata mai alfarma wanda an haramta muku yin yaƙi a cikinsa to kuna iya kurama domin ramuwa damun halal ne idan mutum ya kawo maka hari ko da an hana ka kai mai hari kai a farko to sai ya kawo maka hari lokacin da bai halatta ka kai mai hari ba to ya halatta ka kare kanka kai ma ka karama abin da ya maka to shine Allah subhanahu wataala ce ash-shahrul haramu bish-shahril harami wato wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma wajen ramuwa idan abokin adawa ko kuma makiyin addinin musulunci da makiyin musulmi ya kawo maka hari to daidai yake wato ka kai masa hari a wannan watanni na alfarma da Allah subhanahu wata'ala ya haramta duk da Allah ya ce haramun ne a yaki a cikinsu a to ana nufin haramun ne ku musulmai ku fara yakin kafirai a cikinsu amma idan su suka kawo muku hari a cikin wannan wata kun gane ko wato za ku kai musu hari wato za ku kare kanku damun kamar yadda muka ce jihadi yana da nau'o'i da yawa akwai aljihadu wato difa anin nafs kun gane ko kare kai idan mutum ya kawo maka hari ka kare kanka shi ma jihadi ake kiransa to waɗannan watanni guda hudu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta a yi yaƙi a cikinsu akwai zilka'ada akwai zilhajj akwai almuharram sannan sai rajab watan da za mu shiga idan wannan watan ya ƙare waɗannan watanni guda hudu haramun ne musulmi su yaƙi a cikinsu in gane ko to amma idan kafirai suka kawo musu hari in gane ko dole su kare kansu su ma su shiga cikin yaki kamar yadda aka haramta a wancan sati mun karanta Allah ya ce kada wala tuqatiluhum inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fi Allah ya ce kada ku yaƙe su a daidai wajen ɗakin Allah da alfarma shi ma nan ko farauta an hana ballantana yaki hatta farauta abinda Allah ya halatta ma ka farauta ka gasa ka ci an haramta maka kai wannan a wannan saboda wa man da kalahu kana amina kun gane to amma to sai aka ce idan kafirai sun yi sun wato sun samu lagon ku sun ga cewa ku masu biyayya ga Allah ne kuna wannan gurin sai suka shammace ku suka kawo muku hari to ya halatta a wannan lokaci ku ba ku rama ku yi yaki tare da su har ku kare kanku to haka ne wa'annan watanni da muka lissafa zulqa'da zulhajj al-muharram da kuma ne rajab an haramta yaki a cikinsu watanni ne masu alfarma su ne ake ce ma ashhurul hurum kun gane ko watanni masu alfarma ba a yaki a cikinsu to kafirai saboda sun san musulmai su ne wa Allah biyayya sai su shammace su su je su yake su a wannan watanni to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to shahrul haramu bishahrul harami ashahrul haramu bishahril harami wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma wato idan sun yi amfani da wayannan watanni sun kawo muku hari to babu laifi ku yi yaƙi tare da su ku kare kanku kun gane ko abinda Allah subhanahu wata'ala ce Allah ce wal hurumatu qisas sannan kuma su rayuka kun gane ko wato daman ai an sanya wato babu laifi a yi kisasun su a cikin wayannan watanni kun gane ko wato wal'urmatu kisas wato a cikin wa'annan watanni masu aka haramta yaƙi babu laifi a yi ramuwa a cikinsu shi ne wal'urmatu kisas yana idan an muku kurama a wannan a cikin wa'annan watannin babu laifi a cikinsu dama ai me aka hana ku fara yaƙi aka hana ku amma idan an muku kurama wannan ba a haramta shi ba kenan kuna iya ku wato kurama abin da aka yi muku shine wal hurumatu qisas a cikin wayannan watanni ana iya ayi ramuwa ana iya ayi qisasi domin qisasi shine idan an maka kai abin wato idan an maka wato kai ma karama kamar yadda wato gaba ta gaba take cewa faman i'tada alaikum duk wanda ya ketare iyaka akan ku fa'tadu alaihi kuma ku ketare iyaka a kansa a cikin wannan watannin kenan an hana a yaƙi musulmai ba za su taɓa kai hari amma sai kafirai suka kawo hari to sai ka tsaya ka kalle su su kakkashe ku a Allah subhanahu wataala ya ce fa man i'tada alaikum fa'tadu alayhi duk wanda ya ketare muku iyaka kuma ku ketare masa iyaka amma wani iyaya za ku yi fa man i'tada alayhi bi misli ma atada alaykum kuma ku ketare masa iyaka irin yadda ya ketara muku iyaka ba irin ta bahaushe ba idan ya maka kankara kai mai na itace a irin abin da ya ma in ya kashe wato mutum wato ya kashe wani na haka kai ma ka kashe in ya tsaya a haka shike kun gane ko inda Allah ya ce a irin wannan aya nazir wata sai Allah subhanahu wata'ala ya ce faman yatada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum a wata ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi duk wanda ya muku ba ko ya cutar da ku kuma kurama daidai da yake yi kun gane ko duk wanda ya yi muku wato ba daidai ba to ya azabtar da ku to ko ya cutar da ku kuma ku cutar da shi gwargwadon wannan cutar wanda ya muku kenan abin da ake so a musulunci adalci kada mutum ya yi maka wato ga yadda ya maka kai kuma ka ketare iyaka wato ka wuce kaga wannan shine yake nuna musulunci wato addini ne wanda yake son zaman lafiya in gane ko hatta a gurin yaki yana neman a yi adalci hatta a gurin yaki yana cewa kada a yi ta'addanci to ina wanda za su ce musulunci wato wato addini ne na ta'addanci wannan ku ba gaskiya bane ba addinin musulunci shine addini wanda ya zo da wato ayi a yi gaskiya a yi daidaito kada a ƙetare iyaka kowa duk abin da kai shi yasa ce waje za ku sayyatu sayyatu misliha kenan sakamakon mummuna to ya zamto mummuna kwatan kwacin kun gane ko kada a ƙetare iyaka kenan waje za ku sayyatu sayyatu misliha kenan sakamakon mummuna ya zamto mummuna kwatan kwacin wannan mummuna kada a yi wato abin da ake cewa ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi duka musulunci yana saita wato al'ummar musulmi su yi su zamto su ne wato masu adalci su ne abin koyi in gane ko sabanin abin da wato yahudawa da kafiran duniya suke yada na cewa musulunci yana koyar da ta'addanci kun da ji yadda addinin musulunci yake ta magana akan yaƙi ko da an cutar da kai za ka rama fa mani'ta da alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum Allah ce wattaqullaha wato ku ji tsoron Allah ka gani duka a ayoyin yaki ne ba faman ittada alaihi bi misli ma atada alaikum ku ketare masa iyaka gurgurdan yadda ya ketare muku iyaka wanda ya muku ta'addanci wanda ya ketare iyaka akan ku ku ketare iyaka wato gurgurdan yadda ya ketare muku iyaka sannan sai kuma Allah ya ce wattaqulla ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron Allah yana yana tare da su wajen taimaka musu yana tare da su wajen ba su nasara su ci nasara akan makiyansu amma da sharadi ne idan sun ji tsoron Allah da sharadi idan suka kiyaye dokokin da aka aza na yaƙi ba su saba ma Allah a cikinsu ba a ƙarƙashin wannan aya wato imam ibn kathir ya kawo wato ruwayoyi masu yawa dangane da wannan aya akan dalilin wato saukar wannan aya a shahrul haramu bi shahrul harami wa hurmatu qisas haka nan a cikin asbabun nuzul akwai ruwaya duka ya kamata mu bibiya ko da ba duka ba mu kawo akwai ruwaya ta imamu ahmad allah ya masa rahama wato a hadisin jabir dan abdullah yake cewa kala lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghzu fi shahr al-haram annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana yin yaki a watannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa kamar yadda muka yi bayanin su wa'annan watanni guda hudu kun gane ko annabi baya yaki a cikin su amma me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa wato guri da ake cewa Hudaybiya yana cikin mukhayyam sai labari ya zo masa cewa anna Uthman qad uti cewa abin nan sayyidina Uthman radiyallahu anhu an kashe shi mun gane ko yana ya shiga cikin garin Makka mushrikai sun kashe shi sai labari ya zo manzo sallallahu alaihi wasallama haka daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wa su wato mushrikai da sahabbansa a je a tabbatar cewa haka ne an kashe usman ko ba a kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan har ya tabbata an yi wannan kisa to za a shiga cikin yaƙi ne kai tsaye ba za a duba a cikin wato wani wata ne wannan abin ya faru ba kun gane ko ko da cewa watan da ake ciki suka yi wannan abin wata ne da aka haramta a yaki to inda ya tabbata sun kashe sai da usman za a shiga a rama gane ko domin allah ce wal hurumatu isas fa man i'tada alaikum fatadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin wannan kenan sannan ya kawo cewa allah ya ce wato wattaqullaha ko kuma faman i'tada alaikum fatadu alaihi bi mithli ma atada alaikum yace yayi umarni Allah subhanahu wata'ala da adalci idan mushrikai sun kashe mu kun sun muku ta'addanci ku yi musu wato kuma ku ketare iyaka akan su gwargwadon yadda suka yi yake cewa wannan Allah ya ce faman i'tada alaikum fatadu alaihi an kirawo wato mai rama shi ma an ce yayi ta'addanci ba wai don cewa mai ramawa ta'addanci zai ba wanda ya fara kisa shi ya ta'addanci amma wanda ya rama bai ta'addanci ba adalci ne sai dai akwai abin da malaman balaga suke cewa min babil mushakala wato sunan abu a sanya wa abu da ake ganin sun yi kama da juna suna ɗaya amma wanda ya fara yaki wanda ya yi zalunci don wanda ya rama shi ba zalunci ya ba wancan na farko shine azzalim shi yasa da nan za ku gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsinewa ko Allah ya tsinewa wanda ya zagi iyayensa sai sahabbai suke ta mamaki ta yaya ma mutum zai zagi iyayensa mun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu bayani ya ce ai mutum ne zai zo ya zagi iyayen wani sai shi wancan ya rama to wannan wanda ya rama shi bai zagi shi kare iyayen sai bawa wato ya kare saboda an zage su kun gane ko amma wanda ya fara shi ne ya zagi iyayensa saboda shi ya jawo wa iyayensa zagi da bai zagi wancan ba ba zai zagi iyayensa kun gane ko to wannan shi ne akwai mukabala ko mushakala malaman balaga suke kira shi yasa Allah ya ce famani'ta da alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum to wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya kawo cewa to shi yasa ce fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi mun gane ko wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misliha duka wannan min babil mushakala aw muqabala an ji malaman balaga sai hadisi da za mu karanta shi ma wanda yake sababin nuzul wannan aya ne shi ma hadisan abdullahi dan abbas wancan hadisan jabir wannan kuma hadisan abdullahi dan abbas allah ya kara masa wuta fi qaulihi ya kawo aya gaba daya to shi gabar da ya kawo fassara shine faman i'tada alaikum yace qala hadha wa nahwihi shi abdullahi dan abbas yace fadan allah madaukakin sarki faman i'tada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum yace haza wa nahwi wannan aya da makamantarta kun gane ko nazala bi makka sun sauka a makka kun gane ko domin a makka wal muslimuna yawma idhin qalilun kun gane ko musulmai a wannan lokaci qalilun kadan ne ba su da yawa shi yasa ba a umar ba a umarni da ayyaki ba duka wannan ayoyi suna nuna ba ba a umarni da ayyaki ba a yaki kafa nan ramuwa suke nunawa kun gane ko ya ce wa laisa lahum sultanun ya ƙaharu mushirki ba su da wani ƙarfi da iko da za su yaƙi mushirkai a lokacin amma musulmai sun kasance wa kanin mushirkuna ya ta'aqawnahum bishatmi wal adha amma mushirkai a lokacin suna sukan musulmai suna cutar da su ta hanyar zagi da cutarwa daban-daban kun gane ko amma fa'amara Allahu fa'amara Allahun musulmin sai Allah yake ta umarnin musulmai wato su yafe su kau da kai su ya haƙuri in gane ko Allah yake ta ba wa musulmai haƙuri fahuwa amsal wato wannan shi ya fa'aula saboda in ba ka da ƙarfi ba ka da ikon karama ka yi haƙurin shi ya fi ko ba haka ba da ka je ka shiga yaƙin da baka shirya ba kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ta ba su haƙuri da sahabbai wannan har sai da falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila almadinati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jira ya tafi zuwa madina ya koma zuwa madina kun gane ko wa azzallahu sultanahu sai Allah ya karfafa masa karfin sa ya karfafa ya karfafa su su mu'minai kun gane ko to amara almuslimina an yantahu fi muzalimihim ila sultani kun gane ko sai aka wato umarni wato aka gaya aka ce da musulmai to yanzu fa ya isa cutarwar da ake muku ya isa haka tunda yanzu kun samu karfi duk wanda ya zalunce ku to kai tsaye za a mai masa da martani kun gane ko yanzu babu kaskanci musulunci yayi karfi kun gane ko wa alla yaghdu wa alla ya'du ba'du ala ba'd ka ahli jahiliya kun gane ko sannan babu wani maki da za ku kyale kamar lokacin jahiliya ko kuma wani ya cutar da wani ba za a bar wani ya zo ya cutar da musulmai a kyale shi a kau da kai ba yanzu musulunci yana da ƙarfi wato kai tsaye za a tinkari duk wanda ya to ya cutar da musulmi sannan kuma babu adawa irin waccan ta jahiliya kenan wa Allah ya abu ba'duhum ala ba'd kada ku sake ku muminai wasu sashi suki wasu sashi su kyamaci wasu sashi ga ahal jahiliya kamar yadda ya kasance a lokacin jahiliya kawai sai ka ji kana kin dan uwanka a yanzu soyayya ta addini ta shige ku in gane ko wato yanzu dai ku taru wajen wato fuskantar kafirai idan sun ce za su taba ku ko su hana ku addinin ku to yanzu babu akwai izza ta musulunci babu magana a kau da kai musulunci ya samu aji wannan kenan shine wato asbabun nuzul da aka kawo dangane da ita wannan aya ta الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص سي الله سبحانه وتعالى يتي
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نعم kafin mu je ga wannan aya da alarma ya karanta akwai wani ƙarin bayan da ibn kafir ya kawo karkashin aya da muka karanta karkashin wattaqullaha wa alamu annallaha ma'al muttaqin yace amrullahu wato Allah subhanahu wataala ya umarci bayi in gane ko mu'minai ya umarce su bi ta'atillahi wato an umarci bayi da da'a ga Allah wattaqwa kun gane ko da tsoron Allah وإخبار بأن بأنه تعالى مع الذين اتقوا كما الله yana bada labari da su waɗanda suka yi takwa suna ta Allah yana tare da su bin nasri wa ta'ayid Allah yana tare da su wajen ba su nasara da kuma karfafa fi duniya wal akhirah a duniya da lahira kun gane ko idan wato muminai suka yi tsoron Allah suka bi umarnin Allah to suna tare da nasara ta Allah wajen ba su wato kariya dangane da mushrikai ba su iya cutar da su ba sannan kuma zai karfafe su a nan duniya da lahira kuma za su samu wato rabauta a gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wato bayan wannan a sai ce wa amfiqu fi sabilillah ana nan dai ana ta magana akan mu ya ku muminai wa an fi kofi sabilillahi ku ciyar domin Allah ku ciyar wato dan tafarkin Allah ya ɗaukaka kun gane ku musulunci ya ɗaukaka kun gane ku shi ne wa an fi kofi sabilillahi ku ciyar saboda Allah wala tulku bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah wato lalle Allah yana son masu kyautata wannan aya ita ma tana da asbabun nuzul masu yawa zamu yi kokarin karanto su a gurguje ana cikin magana akan wato jihadi difa'un nafs wato ana maganar jihadi sai kuma ga aya ta zo wa anfiqu fi sabilillah no. ku ciyar dan Allah ku ciyar dan tafarkin Allah ya samu daukaka ya ci gaba gane ko sai aka kawo wannan aya Allah ya ce kuma wala tulqu bi aydikum ila tahalluk ko an fi ku fi sabilillah mu fara da wannan gaba Allah ya yi umarni ga mu'minai su ciya domin yaƙi baya yiwuwa sai da wato dukiya yasa za ku ji Allah yana cewa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ko ba haka ba ku ciyar ko ku yi yaƙi ku yi jihadi dan ɗaukar ma Allah wato bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawunan kuma ba haka ba domin yaƙi yana buƙatar makamai yana buƙatar abinci wanda su sojojin yaƙi za su ci yana buƙatar wato ababen hawan da za a tafi jihadin da shi kun gane ko dukiya wato tana da mahimmanci a cikin addinin musulunci kamar yadda za ga Allah subhanahu wata'ala yana yayi magana ta gurare da yawa a cikin alkur'ani to shi yasa addinin musulunci wato yana bin bangarori kenan dukiya tana da amfani wajen yada addini na musulunci malamai suka ce wannan aya tana wato kamar imam hassan basri da Allah subhanahu wata'ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wato sai ce wannan bangaren Allah yana magana ne akan kada ku yi rowa kun gane ku domin da yawa suna ɗauka idan aka ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai kanku zuwa ga halaka a kakkaje wato ka, ka shiga inda zaka halaka ko ka, ka bi titi mota ka bige ka ko ba haka ba ko kuma ka je ka ga sojoji na harba bindiga ka je gurin a harbe ka sai a ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka a tana magana ne akan wayanda suke kamewa ba sa taimako cikin addinin Allah ba sa ciyar da dukiyar su fi sabilillah Allah yake magana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kame dukiyar ku ku kankame ta ku ki ciyar da ita fi sabilillah kada ku kai kanku zuwa ga halaka kenan rike dukiya mutum yana da shi amma bai taimakon addini to wannan kai ga kai zuwa ga halaka kamar yadda za mu karanto abin a rubuce maganganun malamai da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da suka fassara wannan aya na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce to a ce za ku ga cikin wannan sura kawai ayoyi da suka yi magana akan ciyarwa fi sabilillahi suna da yawa ciyarwa ciyarwa saboda abu hatta da wato musiba an ta yawa idan mutum yana ciyar da dukiyarsa saboda Allah Allah subhanahu wata'ala zai kawo masa sauki domin ita sadaka tana tunkuɗe musiba to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar dan ɗaukar karma Allah wa la tuqu bi aydikum ila tahlika wato kada ku kai kanku zuwa ga halaka kamar yadda za mu fara karanto wasu daga cikin maganganun malamai kamar shi imam alhassan albasri ya ce walatul kubi aidikun ila ta'aluka ya ce haza huwal bukul kamar yadda ibn kafir ya kawo ya ce wannan shi ne rowa to allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku yi rowa kada ku rike dukiya ku ƙi ciyar da ita wato don ɗaukaka na allah domin in kun yi haka zai zamto kun halaka saboda wannan abu daman yana daga cikin abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninmu kamar yadda hadisi ya tabbata yana da ciki a rowa tana daga cikin abin da suka halakar da waɗanda suke gabaninmu kuma ɗabi'u guda biyu za ga da wahala kaga sun rabu da juna duk mutumin da yake da shegiyar rowa to za a gan shi akwai son banza a tare da shi in gane ko to tare suke rowa da son banza Allah ya mana tsari amin muna ne dabi'u ne kore kun gane ko kuma zai iya halakar da mutum gashi na Allah ma ya ce wala tuqu bi aydikum ila tahlika irin wannan magana ibnu sirin wa abi qilaba sun kawo irin wannan fassara wato wala tuqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai kanku zuwa ga halaka kun gane ko sun hakaito cewa wannan wato cewa akwai inna ha firrajul yaznibu cewa wani mutum ne yana yin laifi yana ta yin sabo kun gane ko fa ya'taqidu annahu la yaghfir lahu sai ya kudirce a zuciyarsa ya Allah ba zai gafarta masa kun gane ko me rowa ba zunubi yake ba laifi yake shi ma ya shiga ciki mutumin da yana da dukiyar da zai ciyar dan addinin Allah ya ki ciyar da ita a cikin laifi yake in gane ko to sai ya ki duba ya bar ya dawo ya ciyar da dukiyarsa ko kuma wani laifi na daban sai mutum ya ce ai ma Allah ba zai gafarta masa ba sai ya ci gaba da yin zunubin nasa to wannan shi ake nufi ya jefa kansa zuwa ga halaka abin da zai yi shine ya yi kokari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan duka daga cikin maganganu wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa ibn kathir ya ce wa mudmun al-aya abinda ayat ta kunsa shine al'amru bil infaqi kun gane ko aya tana umarni ne da a ciyar da dukiya wa an fi kufi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka yace aya tana umarni ne da ai ciyarwa dan Allah ai ciyarwa dan Allah ai ciyar dan ɗaukaka karma Allah ko dan yaƙi fi sabilillahi ko kuma abin da ya kama da haka kun gane ko sai yace fi sa'ir fi sa'ir wujuhil qurbati banda ma aikin jihadi yace da dukkanin abin da yake neman kusanci ga Allah ne kun gane ko kamar gina masallaci gina makaranta taimakawa marayu kun gane ko duka wannan yana daga cikin qurbat taimakon talakawa wanda ba su da shi da yana cikin qurbat ko ba haka ba taimakon dalibai wanda suke na ilimi duka yana daga cikin qurbat neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ce da yana kawo dai abin da ayat ta kunsa ya ce wa wajuhu ta'at da kuma duk wata fuska ta da'a zuwa ga Allah wa khasatan ya ce musamman ma sarfal amwali fil qitalil a'da'i wato juya dukiya da ba da dukiya a sarrafa ta wajen yaƙar maƙiya Allah kun gane ko wa bi hadha fima yaqwi bihi muslimin musulmuna ala abuyin saboda ba da wannan dukiyar don a yi jihadi don a yi yaƙi don ɗaukakar ma Allah zai ƙarfafa musulmai akan makiyansu kafarai amma idan kuka kame dukiya ba kwa ciyar da ita a wajen taimakawa musulmai don su yi ƙarfi suwaye za su yi ƙarfi kafirai idan kafirai suka yi ƙarfi suwa za su hallaka musulmai kenan waɗannan hakku da kuka ciyar da dukiyar taku za a zo a hallaka ku kaga me kun kaiwa kanku zuwa ga me ga halaka kun gane ko to sai ku yi kokari ku ciyar da dukiya don ɗaukakar ma Allah don jihadi fi sabilillahi wato kada wato kafirai su yi ƙarfi musulmai su yi rauni saboda ba su da kayan yaƙi sannan wa ikhbarin an tarki fi'il zalika aya ta zo tana ba da labari a bar rowa a bar kamewa dangane da taimakon addini bi annahu halakun domin shi cewa hakan halaka ce zuwa ga su mumirai inda sun kame dukiya sun kiciyar da ita to halaka ce thumma aqafa bi amri thumma aqafa thumma aqafa bil amri bi ihsan kun gane ko bil ihsan sannan sai Allah ya adafi da cewa wa ahsinu ya adafi bayan ya ce wala tulqu bi ahdikum ila taduka sai ce wa ahsinu ku kyautata wa huwa a'la maqamati ta'a domin ihsani shine mafi girma mafi kololuwa wajen biyayya ga Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibril ya tambaye shi ma huwa ihsan menene kyautata ko sai ce an ta'budu Allah ka bautata ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin Allah fa innahu yarak domin Allah yana ganin ka to shine mutum yayi da'a daman mataki uku ne na addini ko musulunci imani ihsani to duk wanda kaji Allah ya ce mai muhsin to ya kai kololuwa sai Allah ce to ku zamto masu kaiwa kololuwa wajen addini ku wuce wato matsayi na muminai ku kai matsayi na muhsinai wa ahsinu muhsini shine wanda a fili da koye baya saban Allah in gane ko yana kokarin kiyaye saban Allah yadda yake jin tsoron ya aikata laifi wanda mutane za su ganshi su aibata shi to ko da baya ganin kowa yana tsoron Allah ya san Allah yana ganin shi ba zai aikata ba shi yasa Allah ce to wa ahsinu ku kyautata wato inna Allah lalle Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa wannan kaga abinda ibn kasir ya kawo to za mu kawo wato sababin nuzul na karshe a karkashin wannan aya saboda su ne ayoyi na karshe wanda za mu karanta sai mu karanto ahkam kun gane ko a ibn jarir tabari ya kawo ruwaya wacce take ingantatta a asbabun nuzul su ma sun kawo wannan ruwaya wacce take ta inganta daga hadisin aslam bin abi imran kun gane ko wannan sahabi wato yake cewa kala kunna bil qustantaniya bil qustantaniya kun gane ko wani wani gari ne daga cikin garuruka na yankin rum kun gane ko yace mun kasance a garin qustantaniya kun gane ko qustantaniya afwa wa ala ahli misra uqbat bin abid a lokacin gwamna na musulmai wato a misra shine uqbat bin amir kun gane ko shine gwamna na musulmai a wannan lokaci wa ala ahli sham fudailatu bin ubayd ubayd wato a garin sham kuma gwamna na musulmai shine fudaila bin ubayd fa kharaja saffun azimun min min ar-rum sai ga wani sahu mai tarin yawa na kafirai rumawa ya bullo musu ya zo don ya tunkare su ya yaƙi musulmai kun gane ko? to su ma musulmai sai suka yi sahu-sahu su ma suka tunkari wannan rindina kun gane ko? fahamila ko fahamala rajulun minal musulmina ala saffin rum sai wani daga cikin sojoji na musulmai kawai ya kutsa ya shiga cikin wannan rindina ta rumawa kafirai shi kadai ya ratsa su kun gane ko hatta dakhala fihim har ya shiga cikin su wato ya je cikin sahun kafiran nan fasahan nasu kun gane ko sai mutane suka ihu suka yi kara wa qalu suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah alqa bi yadihi ila tahluka wannan mutumin ya jefa kansa zuwa ga halaka ya za a yi rinduna ta kafirai irin waɗannan masu tarin yawa da makamai kai kaɗai ka yi unar bakin wake ka shiga cikinsu kun gane ko? shi ko ya yi haka ne don me ya sanya musulmai su ƙara ƙarfi domin a yaƙi ana son irin wannan mutumin da ko da gashi ma bai kai ya ka bai ya ji ɗan fidigi ya shiga cikin kafirai ya je ya gudu ya dawo kun gane ko don ya tsokano su a yaƙi abin nan don waɗannan wanda ba su shiga su ƙara jin ƙarfi wane ma ya kutsa ballantana mu kowa sai ya ƙara dage ya ƙara zage dansu to shine sai mutane suke ganin wannan yayi ganganci alka biyadihi ila tahluka ai wannan ya jefa kansa zuwa ga halaka to a cikin waɗannan sahabbai akwai Abu Ayyub al-Ansari faqama Abu Ayyub al-Ansari sai abu ayyub al-ansari ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal sai ya miƙe yace kun gane ko yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum tata'awwaluna hadhihi al-aya ala hadha at-ta'wil lalle ku kuna yin fassarar wannan aya a irin wannan fassara kun gane ko kamar irin yadda ne muku magana ɗazu kenan sahabi ne na manzan Allah a lokacinsu wannan aya ta sauka da wancan ba Allah ya kutsa cikin runduna ta kafirai sai mutane suka ihu suka ce ya jefa kansa zuwa ga halaka sai abu ayyub al-ansari ya ce ya ku mutane kuna yin kokarin fassara wannan ayar da irin wannan fassara ka ce tun lokacin sahabbai da tabi'ai da magabata ake iya samun mutum ya fassara aya ba yadda take ba kun gane ko kenan wannan zai nuna maka qur'ani ba zai fassaru ba sai da me hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku ji abin da Abu Ayyub ya ce yace wa inna ma nazalat hadhihi al-aya fina ma'ashir al-ansar wannan aya ta sauka ne dangane da sha'anin mu mu ansar mutanen Madina na'am mu ne muka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallama da yazo Madina ko ba haka ba addinin musulunci muka yi kokari aka yi jihadi musulunci yayi karfi kun gane ko mutane suka shiga musulunci to da muka ga yace da muka ga musulunci yayi karfi wa kaffara nasirihi muka ga masu taimakon musulunci sun karu sun yawa kun gane ko to su qala ba'duna qala ba'duna li ba'din sirran sai sashin mu mu mutanen Madina zuwa ga sashi muka hadu muka yi tattauna a ɓoye duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama bai san mun tattauna ba muka muka keɓance muka tattauna a ɓoye annabi bai sani ba in ji abu ayyub al-ansari muka ce inna amwalana qad da'at haƙiƙa dukiyoyinmu sun tozarta sun yi karanci yanzu mun ciyar mun ciyar mun ciyar da dukiyar musulunci ya ce ya ɗaukaka ko yanzu dukiyar ta yi ƙasa mun gane ko to yanzu abin da ya kamata tun da dai wa inna allaha qad a'azza al-islama yanzu hakika Allah ya ɗaukaka musulunci musulunci ya samu buwaya ya samu ƙarfi to yanzu abin da ya kamata mu yi da dai yanzu mu dawo mu gyara bakin aljihunmu mu ƙara tattalin arzikinmu mu bar ciyarwa haka mu tsagaita kun gane ko mu kame dukiyarmu mu bar ciyarwa abu ayyub al-ansari ya ce fa anzalallahu fi kitabihi yaruddu alaina sai Allah ya saukar a cikin littafin sa'aya tana raddi a kanmu tana mayar mana da martani kun gane ko cikin sha'anin ma hamamna bihi cikin abin da muka yi yunkurin aikata mu kame dukiyarmu mu bar ciyarwa mu koma mu tara ta saboda yanzu musulunci ya ci gaba ku duba darasin da ke cikin wannan hadisi mu fa yanzu ba wai mutum ya ciyar din bane yayi yayi ya gashi ko ba haka ba yanzu mutum ma da yi ba amma ya ƙiye to su waɗannan sun yi ne sun ɗan tsaya su huta sai aka ce kada su yaka halaka ce mun gane ko sai Allah ya ce wa an fi ƙufi sabilillahi ku ciyar ku ci gaba da ciyarwa mun gane ko dan ɗaukaka karmar Allah wala wala talqu wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka kenan yin ruwa ka kame dukiyarka ka kici yadda ita dan Allah wannan kaiwa ga kai ga halaka ne kamar ka sokawa kanka wuka ne domin ka tsayar da alheri wanda yake tattare da kai duba sabon nan sun yi imani na gaskiya sun yi addinin da gaske shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yadda da su sun yadda da Allah laqad radiyallahu anhu kun gane ko Allah ya karara cikin alqur'ani ya ce ya yadda da su su ma sun yadda da Allah sun cancanci yadda Allah ku duba shi yasa wanda Allah ya yadda da shi yake son sa shi yasa daga yayi abin da yake ba daidai ba sai a gyara masa ai wannan abin da suka su alfahari ne Allah ya damu da su kenan saboda ya san su masoyan Allah ne na gaske sun yi ba daidai ba aya ta sauka don ta gyara musu to ina da mu yanzu mutum ma baya so a ce a kawo mai magana ta taimakon addinin musulunci ko taimakon marayu ko taimakon wato wanda ya kamata a taimaka to mu ji tsoron Allah sai Allah ya saukar da wa'amfi ko fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka to ciyar domin Allah kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautata a wa'annan ayoyi a ƙarƙashin su ne za mu zo mu yi bayanin hukunce-hukuncen da suke ɗauke da su tun daga kan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi don ɗaukar karma Allah wa za ku yaƙa allazi na yi ku kun gane ko waɗanda suka yaƙe ku to su ne za mu shigo a hakam ɗinsu a kafin mu shiga a hakam akwai lafifa wata fa'ida guda da za mu karanta a ƙarƙashin wannan ayoyi a malam ya kawo ya ce la ya zukuru fil ƙur'an fa'idan nan ku kiyaye ta da kyau la ya zukuru fil ƙur'anil karim ba a ambata a cikin alkur'ani ba mai girma lafzul qital ko lafzul alqital lafazin alqital yaki ayi yaki kun gane ko ko lafazin yaki au aljihad au aljihad ko aljihad wato ayi jihadi duka da yaki yake nufi kun gane ko dan Allah yace illa wa huwa maqrunun bi ibarati sabilillah sai an hada shi da wato sabilillah yi dan Allah wannan fa'ida tana da matukar mahimmanci me yasa Allah duk inda ya ce wa qatilu sai ya ce fi sabilillahi wajahidu fi sabilillahi kun gane ko ba a kyalewa kan haka saboda kaɗan banza ya dauki abu wato daga cikin mutane ya ɗauki wata kalma ta alƙur'ani ya ta'addanci da ita irin abin da kafirai suke tare da Allah ya tsare ƙur'ani babu wata ɓarna a cikinsa kaga ba a ce kawai a yi yaƙi a ɗau makamai a je a kashe mutane ba kaga sai Allah ya kawo kalmar fi sabilillahi to fi sabilillahi nan ma akwai sharuɗa gane ko ku duba shekara goma sha uku a maka duka ba a ce a je a yaƙi kowa ba kuma ana cutar da musulmai ana yi musu duk abubuwan ba irin wulakancin da ba yi wa annabi da sahabbansa amma duka ba a umarce su da yaƙi mun gane ko to duk da haka da aka yi umarni da kiyakin ko jihadi sai an ce fi sabilillah malai ce wa zalika yadullu ala anna al-ghayata wannan yana nuna cewa gaya mun gane ko munufa ta addinin musulunci min al-qitali na daga yaki shine tsarkake Allah subhanahu wata'ala wato ila'i kalimatullah ɗaukaka karma Allah la ilaha illallah ta wanzu a ban ƙasa bauta Allah shi shi kaɗai la la saitara ba cin galaba ba wai a yaƙi don kawai irin abin da turawa suka zo suka yi mana suka mamaye ƙasashenmu suka mana mulkin mallaka har yanzu kuma suke so sai sun ci gaba da bautar da mu ba manufar yaƙi haka ba yaƙi na musulunci ba yana son kai sama da wani ba ka zamto kai kullum kai kake ba da umarni kai kake wato ikon mutane ba ba don haka ba la lisaibara ba don wannan ba waya auli ganima kuma ba don a kwashe ganima ba a kashe kafirai don a ɗauki dukiyarsu ba don haka ba ne ba au izharu shaja'ati ba kuma don a nuna ƙarfi ba a nuna jarumta ba ba duka ba shi bane yaƙi wato don ɗaga fi sabilillahi ba gane ko duka ba wannan ba au istila'i fil ardi ko kuma mutum ya zamto ya samu shuhura da da daukaka a cikin kasa a ce kasar ka kai kadai ita ake ji ita ce uwar kowa kama america to wannan duka ba gaskiya bane ba wannan kafirci duk addinin musulunci ba dan haka yazo ba kun gane ko wa qad wadda hadhihi al-ghaya an-nabila qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wato gaya ta yaƙi na musulunci na jihadi don ɗaukar kalmar Allah hadisin manzan Allah ya yi bayaninsa ya fito da shi fili ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi yaƙi dan kalmar Allah ta zamto a sama shine yaƙi dan Allah duk wanda ya fita yaƙi wato ba dan musulunci ya ɗaukaka ba to bai yi yaƙi na musulunci ba duk wanda ya yaƙi don jarumta ko don wato kaza ba don kalmar Allah ta ɗaukaka ba to duka ba su ne suka fi sabilin layi ba an tambayi manzan Allah ya ce wanda ya yaƙi man katala litakuna kalimatun layi hiyar uliya fa huwa fi wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta zamto ita ce maɗaukakiya shine ya yaƙi wato fi sabilillah yanzu a gurguje sai mu je a hakamu shafiya hukunci na farko a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta al-hukm al-awwal mata furida al-jihad ala al-muslimin yaushe aka farlanta jihadi ga musulmai kamar yadda muka gabatar muka ce a Madina ko ba haka ba kenan bayan musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ya zama annabi bayan shekara 13 ba ko ba haka bayan yayi hijira zuwa Madina mala ya ce lam ya talifin ulama fi annal qitali qabla al-hijrati kun gane ko kana mahzuran alal muslimina ba wani malami da ya saba cewa a cikin malamai cewa yaƙi wato na musulunci wato an hana shi an hana shi mamnu ne an yi hani da shi kafin a hijira ba a yi izini da a yi shi ba ko a yi umarni da a yi shi ba sai bayan hijira babu wani malami da ya saba wannan binususin kasiratin da nassoshi na alkur'ani masu yawa fi kitabin lahi ta'ala a cikin littafin Allah mata min na ƙauluhu ta'ala cikinsu ayan da suke nuna ba a ce a yaƙi ba an ta ba da haƙuri musulmai ana ta rarrashinsu ayar da Allah yake cewa fa'afu anhum wato ku yi musu afuwa wasfah ku kau da kai kaga in ka yi afuwa ai da bambanci a ce ka kau da kai za ka iya yin afuwa ba ka manta abin da aka yi ma ba ko to sai kuma ka biyo shi wasfah ka kau da kai ka manta ke bayan ka yi afuwa kuma ka manta kun gane ko sannan da aya da Allah yake cewa idfa billati hiya ahsan ku mai da kyakkyawa shi yafi in an muku mummuna kada ku rama da mummuna ku mai da kyakkyawa shi yafi duka wannan menene rarrashi ne ba ana ta bada hakuri da faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in tawallau fa inna ma alaikal bala in sun juya maka baya sun ki karɓa addini ba a ce ka yaƙe su ba kai dai ci gaba da wa'azi ci gaba da isarwa kaga duka wannan menene ba ai umarni da ayyaki ba duka ayoyi dai suna ta zuwa qul lil ladina amanu yughfar lil ladina la yarjuna ayyamallah ka ce da waɗanda suka yi imani su yafi ga waɗanda ba sa fatan wato ayyam Allah ba sa fatan rahama ta Allah ba sa fatan su yi imani zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sa fatan su haɗu da Allah ranar alkiyama lami lafiya duka suwaye kafirai duka dai ana wato yi musu wannan kaga duka mala ya ce waɗannan ayoyi wa idza khatabahumul jahiluna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai kafirai sun maka ba daidai ba sun ga ma baka ce qalu salama aminci aminci mu dai ba rikici muke so ba duka waɗannan suna nuna ba ai umarni da ai jihadi ba wa amsal hadhihi alayat kathira ko kathiru wato misalan waɗannan ayoyi suna nan da yawa cikin alqur'ani tadullu ala anna almu'minina kanu munhiyina wato suna nuna cewa muminai an hana sun kasance an hana su anil qitalil a'da'ihim wato su yaki makiyansu wa hunaka nassun sariqun bi kaffi anil qitali wa huwa qawluhu ta'ala akwai kai nassi wanda ya fito karara yana cewa kada a yaƙe su alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum hagan kuffu aydiyakum Allah ya ce ku kame hannayenku kada ku yaƙe su kada ƙarara kada ku ɗau makami a kansu wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakka ku ba da zakka kaga duka wannan da aya ayoyi suna magana akan akate akame kai da kayaki a akame kada a yaki wato waɗanda suke kafirai to dalili da ya sanya aka yi ta bada haƙuri aka yi ta cewa a kame kada a yaƙi kafirai a wannan lokaci shekara goma sha uku na maka duka ba a ce a yaƙi ba daga cikin hikimomin da ya sa wato aka yi haka malam ya ce lalle su musulmai sun kasance a maka ƙillato kaɗan ne ba su da yawa sannan wahun mahasuruna fi ma la haula lahum wala ƙwala wala kuwa kenan su ga su a takaici an kewaye su ba su da wata dabara kuma ba su da ƙarfi yanzu wanda bai da ƙarfi bai da yawa bai da kayan makamai to ta yaya zai kutsawa inda sun fi shi ƙarfi a ga addinin musulunci na koyar da kai wato wato wasu ilmummuka ke sai aka yana daga cikin hikimar da ba a ce wato muminai su yaki ba abu na biyu gaya ta wato musulunci a karin farko kafin a tafi yaƙi na musulunci to ana son tarbiyyar zuciya tarbiyyatun nufus kun gane ko mutumin da bai san Allah ba kun gane ko bai san hukunce-hukunce halal da haram ba ya ɗauki makami ya tafi yaƙi a kashe shi yana cikin saɓon Allah ya je haɗu da Allah cikin saɓo ai akwai matsala to ana son zuciya ta samu imani ta samu sanin Allah ta san me duba a tafsiri ko da yake a can ne kan daga tafsirin suratul ali imran kissa da abin nan bayani da muka akan Uhud yakin Uhud ku duba ana cikin magana a cikin yaƙi ana wuta a filin yaƙi na Uhud sai kawai ka sai a kawo magana akan a kiyaye kada a ciri ba kuna ji ba sai ana cikin magana wuta ana wuta a filin yaki sai kuma Allah ce kakku cire ba kakku kaza to kaga ana bukatar ne ko da zaka mutu ka je ma Allah ne kana mutumin kirki to yanzu ana ta tarbiyyar ta zuciya ana gayawa wato mumini abin da Allah yake so da kuma abin da Allah baya so dan su zanto mumini na gaske abu na uku gane ko wanda duka yana daga cikin hikima da ya sa ba a shar'anta yaƙi ba a farkon musulunci har sai da musulunci ya kai ya wato musulmai aka shekaru goma sha uku har sai da aka je madina shine ya kasance musulmai a maka suna rayuwa da iyayensu wanda suka yi musulunta suna tare da iyayensu wanda ba su musulunta ba kafirai yan uwansu wani ma gashi ya musulunta ƴaƴansa ba su musulunta ba ko shi ya musulunta iyayensa ba su musulunta ba ko matarsa dukiyarsa kuma duka ta kewaye ana jin tsoron idan ya bai wato aka ce a yaƙi wato wa zai ka yaƙa za ka kashe iyayenka za ka kashe matanka da 'ya'yanka in gane ko kaga duka wannan ana so a kalli a keɓance muminai su ware kafirai su zamto guri guda muminai su kasance guri guda kun gane ko duka wannan yana daga cikin hikimomi da ya sanya ba a halattawa wato ba a izini da muminai su yaki ba hukunci na biyu shine wato aya ta farko da ta halatta a yaƙi mala yace ikhtalafa as-salaf fi awwal ayatin nazalat fi qital malamai sun yi sabani wace aya ce ta fara sauka dangane da ta yi izini ko ta yi umarni dangane da yaƙi kun gane ko an karwaito hadisi daga rabi' bin anas da kuma da wasunsa cewa farkon aya da ta sauka dan yaƙi shine wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wannan aya nazalat fil bil madina ko yaki waɗanda suke yaƙakku kun gane ko ita ce aya ta farko in ji wasu malamai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqatilu man qatalahu to a yanzu a karin farko ba kowa za a yaki ba sai wanda ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana yakar wanda ya yaƙe shi wa ya kuffu an man kaffa anhu yana kame hannunsa daga wanda ya kame hannunsa bai taɓa shi ba kun gane ko amma akwai ruwaya ta jama'atun minas sahabati ruwayar da tafi karfi kuma ita tafi rinjaye ita tafi zama aula da a yi aiki da ita shine ruwayar da sahabbai daga cikinsu akwai abubakar siddiq akwai abdullahi bin abbas akwai sa'id bin jubai cewa aya ta farko da ta sauka dangane da umarnin a yi yaƙi hiya ƙauluhu ta'ala uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulum Allah ya ce ya yi izini ga waɗanda ake yaƙa daga cikin mumirai ake su to ya musu izini su masu yaƙi wanda suke zaluntarsu kun gane ko wannan aya tana cikin suratul hajj kun gane ko wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah dangane da taimakon muminai mai iko ne akan haka wannan aya ita ce aya ta farko shi yasa ɗaya daga cikin malamai abubakar ibn al-arabi yace wa sahihu anna al-ayata alladhi nazalat fil hajj ko ayatul hajj udna lil ladina yuqatiluna ita ce farkon aya da aka yi izini dangane da yaki sannan sai wannan aya ta farko da malaman farko suka ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatiluna kun tazo ita ce aya ta biyu dangane da izini da ayyaki to kaga wannan yake nuna maka musulunci ba baya umarni da ta'addanci yana umarni ne da a yi zaman lafiya a karɓa addini a kaɗai ta Allah da bauta kowa a ba shi haƙinsa ko kafiri ba a yadda ka zalunta ba shi yasa da wani musulmi zai zai zalunci wani kafiri to musulmai za su hukunta shi kun gane ko za a kwato wa wannan kafiri haƙinsa hukunci na uku ina yi ba na karantowa ina karanto shi kawai kai tsaye saboda ya ba mu lokaci mu karkare karatun gabaki daya saboda kan mu bar ragowar bayanai sai sati mai zuwa kawai mu shiga magana akan aikin hajji da umara insha Allah al-hukm salis hal yubahu al fil fil hurum wannan shi ma mas'alan mun tattauna ta shin ya halatta ko kuma yana halatta yin yaki a yankin makka inda ake cewa harami mun karanta tun wancan satin baya halatta Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami hatta yuqatilukum baya halatta kada ku yake su shi yasa Allah ya kawo mani wala tuqatiluhum kada ku yake su inda al-masjid al-haram a gurin dakin Allah mai alfarma hatta yuqatilunakum hatta yuqatilukum fi haske su sun yake ku a gurin kenan idan sun yake ku a gurin kuma za ku yake su kamar wannan aya da muka tashi kanta ash-shahrul haram bi-shahril haram wal hurumatu qisas yadda aka haramta wato yaƙi a daidai ɗakin Allah mai alfarma to amma in an fara za ku rama haka yadda aka ce kada a yi yaƙi a watannin nan guda hudu zilƙa'ada zilhajj al-muharram sannan kuma watan da za mu shiga rajab duka haramun ne a yaƙi to idan kafirai sun kawo hari za a iya yaƙi da su su ma haka ne ala hurimatul qital fi haram wannan aya tana nuni a bisa haramun ne a yi yaƙi a harami wato illa idza bada al-mushrikuna bil udwan sai dai bil udwan sai dai in mushrikai sun fara ta'addanci sun ketarewa mu'minai iyaka to anan sai sai mu'minai su ma su yaƙe su su mayan musu da sharrin su da kaidin su wato su rama abin da suka yi musu wannan aya kenan ba mansuka bace ba muhkama ce tana aiki a lokaci za ta yi aiki wani lokaci ba ta yi aiki a wani lokaci ba in ba su kafirai ba su yaƙe ku ba ba ta aiki in suka yaƙe ku sai ta yi aiki muhkama ke gai mansuka to wannan kenan sai mu tafi hukunci na gaba ko kuma a ƙarƙashin wannan hukunci dai malamai sun rinja da cewa kenan aya ce wacce take muhkama ana aiki da ita lokaci bayan lokaci yan sai mu tafi hukunci na ƙarshe wato hukunci na hudu mal muradu bil udwan fil ayatil karima me ake nufi da wato zalunci ko ketare iyaka a cikin aya mai girma da Allah ya ce wala ta'tadu kada ku ketare iyaka ana magana yaki aka ce muminai kada su ketare iyaka duk da an wato kafirai makiyansu ne to in za a yaki kada a ƙetare iyaka to mai Allah yake nufi wala ta'adda to inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya san yan ta'adda masu ƙetare iyaka mala yace wa yadkhulu fi zalika irtikabul almanahi yana shiga cikin haka wato aikata abin da Allah ya hana kama kama qauluhu al-hasan al-basri ko kama qaulahu al-hasan al-basri kama yadda hasan al-basri ya faɗa ya ce daga cikin ƙetare iyaka a yaƙi kun gane ko yaƙin musulunci wanda Allah ya yarda da shi daga cikin ƙetare iyaka a cikinsa akwai almufla wato bayan an kashe rai kuma a je a caccake ta a lallata gawar kun gane a mata gunduwa gunduwa a sassara ta kun gane wannan yana cikin ta'addanci hakanan walgulul ɗaukan ganima kafin a raba mutum ya sace kafin dukiyar da take ku duka taku ce sai wani ya fifita kansa ya dauka kun gane shi yasa malamai suka kiyasanta da dukiyar kasa ta duka ne da shugaba da wanda ake shugabanta duka tasu ce to bai halatta wani saboda ya samu wani matsayi ya dauka shi ya fifita kansa ba to wannan gululi shine daukan abu a gurin yaƙi kafin araba shi ma ta'addanci ne wa qatlin nisa da kashe mata shi ma ta'addanci ne wasu biyan da kashe yara a wajen yaƙi shi ma ta'addanci ne wasu da kashe tsofaffi a gurin yaƙi shi ma ta'addanci ne allazina la qudrata lahum alal qital wa inda ba su da wani iko a wajen yaƙi wayannan duka ba mayaka bane kun gane ko wa yadkhulu fihi qatlul ruhban yana shiga cikin ta'addanci kashe mai bauta kirista yana ɗakin bautarsa kun gane ko yana egilis ɗin shi ba yahuda yana sau a ma'adinsa wajen bautarsa bai fito yaƙi ba a je a far masa a kashe duka wannan zalunci ne yana cikin ƙetare iyaka ku duba fa musulunci musulunci kenan ya ce kada yana shiga cikin haka wata harikul ashjar da ƙone itatuwa kawai ku je ku ƙone itatuwan garin kafirai kun gane ko inda ba a ta maslaha ba a ƙone ici bishiyu ba a ƙone su wa qatlul haiwan da kashe musu dabbobi li ghairil maslaha ba tare da wata maslaha ba sai dai in akwai maslaha a rage musu tattalin arziki kun gane amma kone dabbobi shi ma duka yana cikin zalunci in dai babu dalili kun gane ko fa kullu fa kullu hadha dakhilun fi tinnahi duka wannan yana cikin wato ya shiga cikin hanin da Allah ya wala ta'tadu kada ku ketare iyaka wannan shine musulunci wato addini ne wanda yake yana kula da haƙƙin kowa shi yasa tausayi da Allah yake da shi da tausayin da ya ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zamto da yawa daga cikin waɗanda kafirai ne suka musulunta saboda sun ga yadda addinin musulunci akan ba yahudi annabi sallallahu Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yana ba shi kariya addinin musulunci bai da zalunci ba yace wa dullu alaihi ma rawahu muslim wayannan maganganu duk da muka kawo yana nuni yana akan su abinda imam muslim ya rawaito daga buraida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ughzu bismillah ku yi yaki da sunan Allah kun gane ko fi sabilillahi dan Allah kaga bismillah fi sabilillahi kai da sunan Allah kenan ba kana kiran wani katon banza ba ka kira sunan shi wanda zai baka kana da ganin ko an baka wani buru da laya ka daura aikin banza bismillah in gane ko ka shiga yaƙi da sunan Allah duk abin da ka kama ba Allah ba wallahi za ka iya samun matsala to bismillah kuma fi sabilillah dan Allah wa qatilu man kafara billahi ku yaƙi wanda ku yaƙi wanda ya kamace ma Allah uguzu ku yi yaƙi wala tagullu kada wato ku ci abin da aka samu na yaƙi kafin araba ka fifita kanka wala tagdiru kada ku yi yaudara an ce za a tsaye da yaƙi wata biyar ko shida ba za a yi yaƙi ba tsakaninku da maƙiyanku sai kuma ka zagaye wata biyu ya yi saura ka je ka shammace su ka yaƙi duka musulunci ya hana wannan shine musulunci ya ce wala wala tumassilu kada ku yi musula wannan abin da muka ce dadda gawa bayan an kashe mu mutum kuma ka je ka dadda wala taqtul wildan kada ku kashe yara kun gane ko wala ashabi sawami kada ku je ku kashe wato yahudawa dakin bautar su ma abota as-sawami jam'in ne na sauma dakin bautar yahudawa kada ku je ku ku ku abin nan ku ku kona musu ko ku ku lalata gurin ko kuma su masu bauta a wajen a cikin wato suna cikin ɗakin bautar su kuje ku far musu duka ku yi wa fi sahihain ya zo a cikin ruwaya ta Imam Bukhari da Muslim an ibn Umar annahu qala daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi ma wannan irin wannan hadisi ba sai mun kawo shi ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne an je yaki sai aka kashe wata wato mace kafira wacce ba musulma ba da manzo Allah ya ji labari fa an kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalan nisa wa subiyan sai annabi ya ce to daga yau an je yaki ka a ƙara kashe mace da yara na'am gane ko hadisi na gaba shine wanda zamu cike da shi ko kuma amma bar shi haka mu kawo wasu maganganu masu muhimmanci kenan dai yanzu mun gane cewa abin da ake nufi da wala ta'tadu kada ku ketare iyaka wato kada a kashe wanda duk bai cancanta a kashe shi ba kun gane ko saboda haka ne ma daga cikin sahabbai kun gane ko abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda yake cewa lokacin da ya tura yazid dan muawiya bin abi sufyan kun gane ko yazid bin abi sufyan ya tura shi zuwa sham in gane ko sai ba shi shawara ya ce to ya kiyaye wato duk wanda bai cancanta wato a yaƙe shi ba kada ya yaƙe shi sai dai wanda in ko da an ce kada a kashe shi wato ya ana amfani da shi wato wajen a cutar da musulmai kamar yanzu tsofaffi da aka ce kada a kashe su idan kuma suna ba da shawara ga yadda za a halaka musulmai duk wanda aka gano tsohon banza ne yana ba da shawara yadda za a halaka musulmai to shi za a iya halaka shi saboda shawararsa za ta cutar da musulunci in gane ko wannan kenan hakanan mata idan da aka ce kada a kashe su sai na abubakar ya ce sai dai in sun ɗauko makami idan mace ta ɗauko makami ita ma ana kashe ta an hana idan tana zaune ba ta ɗauko makami to za a kashe ta in gane ko haka nan shi ma yaro ƙarami ba za a kashe shi ba domin an hana a kashe yaro ƙarami zai da ma ikon ɗaukan wato makami wannan duka yana daga cikin bayanan da saidina abubakar allah ya ƙara masa yadda yayi hakanan wanda bai da lafiya duka za a aka zo yaƙi shi bai da lafiya kada a ce za a halaka shi a kashe shi in gane ko hakanan bawa ba a kashe bawa in gane ko a wajen yaƙi tunda shi ba laƙaƙa lau bai da ikon kansa in gane ko hakanan ba za a kashe wanda yake al'ummal ma'aikata wanda suke ma'aikata ne kullum su suna kawai wajen hidima suke ba harkar yaki suke ba su ma ba a kashe su hakanan walfallahud manoma ba a kashe manoma duka wannan in an kashe su an yi ta'addanci a cikin wato yaki na musulunci bai yadda a kashe manoma da ma'aikata 'yan kwadago duka ba a kashe su almustakhdimin kenan to duka waɗannan su yasa Allah ya cike aya da ce ittaqullaha fi zurriyati ko kuma wato ittaqullaha fi zurriyati wal fallahina alladhina la yansibuna lakumul harb wato ku ji tsoron Allah cikin zurriya yara ƙanana da kuma manoma waɗanda ba su da wani iko da za su wato shirya muku wani makirci na yaƙi wayannan duka laɓaɓata lahun ba su da wani iko to abinda ayoyin nan da muka karanta suke koyarwa daga ciki yana nuna mana yaƙi na musulunci gayarsa shine dai dan a ɗaukaka karma Allah ƙarfafa addinin Allah an gane ko sannan Allah subhanahu wata'ala duk da ya ce a yaƙi ya hana a yi zalunci a ƙetare iyaka ya hana wato a cutar da wanda bai kamata a cutar ba mun gane ko yana daga cikin abin da wannan ayoyi suka koya mana shine ba a ƙetare iyaka akan mata da yara da waɗanda suke du'afa masu rauni irin tsofaffi wanda ba su da ƙudura ta yin yaƙi hakanan yana nuna jihadi na musulunci wato ana yaƙan kafirai ne don a binne kafirci ba don wani abu ba don a fitar da a kawar da kafirci a tabbatar da bautar Allah shi shi kadai wannan shine sirrin da'awa sannan ayoyin suna koyar da mu cewa tarkul infaqi kame hannu daga ciyarwa dan Allah wal jihad fi wal jihad fi sabilillah da kuma yin jihadi dan daukar ma Allah mutum ya ki jihadi ko ya ki ciyarwa dan daukar ma addinin Allah bil mali da dukiyarsa wan nafsi da bada kansa rayuwarsa wannan yana zama wa sababul halak sababi ne na halakar muni in dai mutum zai kame daga hannunsa da ciyarwa don Allah wato saboda ya tara dukiyarsa to wannan yana zamtowa sababi na halakar ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh